saduwa a wannan yammaci na talata sha shida ga watan almuharram wato watan farko a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijiran manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas a shekarar bature don ci gaba da darasin littafin mu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yau wannan shine darasi na goma sha uku matashiyar da za mu tashi kanta mata na ya qara'uhu sallallahu alaihi wa sallama fi salawat abinda annabi ya kasance yana karantawa a cikin salloli guda biyar din nan na yini na dare da yini me ya kasance yana karantawa a cikin kowace sallah menene sunnar annabi dangane da karatun sallah a cikin waɗannan salloli وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها أما أبن النبي كتن فينا كرن تاوى أتكم وأنن صلولي من السور والآيات أبن ديدن جنت سورورين لكم عدد الآيوين فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس to wannan yakan sha bamban dangane da bambancin sallolin guda biyar wa gairi da wannan su cikin sallolin ma'ana kowace irin sallah cikin biyar din nan akwai irin tsarin karatu da annabi yake mata dangane da jan doguwa ko gajeruwar sura dangane da karanta adadi mai yawa ko karancin adadi na ayoyi wa haka tafsila zalika ungo bayani fayyatacce filla filla game da hakan مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس منا ما بيان دفارة صلى تفرقو تكون قدا بيرتن نن تفرقو تنكو إتتي صلاة الفجر وتصلى أصباهي كن أنا تيمة صلاة in ana kiranta salatu subuhi kuma ana kiranta salatul fajri a cikin alkur'ani ta samu sunan salatul fajri an gane ku da Allah ce wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda kana sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fiha bi tiwal al-mufassal ita sallan asbahi annabi ya kasance karatun da yake yi a cikin ta yakan karanta tiwal al-mufassal wato dogayen surori daga cikin jerin surorin da ake kira al-mufassal bayani ya gabata a baya cewa al-mufassal daga suratu qaf zuwa karshen kasa to ana kasa su kashi uku akwai tiwal al-mufassal akwai kashi uku kenan da tiwal al-mufassal masu tsawo cikin al-mufassal din da kuma awsaf al-mufassal yan tsaka tsakiya cikin al-mufassal da kuma qisar al-mufassal gajejjeru a cikin al-mufassal haka ake kasa al-mufassal din gida uku daga suratul qaf zuwa karshen suratul nas kashin farko siwal kashi na biyu awsat kashi na uku fisarul mufassal to annabi idan yazo karatun sallan asubahi abin da yake karantawa shine siwal al-mufassal malati hiya sab'ul akhiratu min al-qur'ani wa awwaluhu qaf alal asahi kama taqaddama wato farkon da al-mufassal qaf kenan kamar da ya riga ya gabata amma dalili bisa ga cewa annabi na karanta riwayal mufassal kuwa to wannan hadisi ne wanda imamu nasa'i ya rawaito shi da imamu ahmad bi sanadin sahihin fa kana ahyanan yaqra'u alwaqi'ata wani lokacin sai ya karanta suratul waqi'a wato wannan kaman fassara ne na riwayal mufassal yana karanta suratul waqi'a idza waqa'atul waqi'a wadda ita ce jerin aya ta hamsin da shida tana kunshe da wato sura ta hamsin da shida tana kunshe da ayoyi tasa'in da wato shida kuma wa nahwiha da makaman da makamanciyarta min suwari wato a cikin surori da raka'atayn a raka'o'i biyu alal misali sai ya dauki suratu alwaqi'a idza waqa'at alwaqi'a ya kasa ta kashi biyu raka'an farko bayan fatiha ya karanta rabin sura raka'a ta biyu bayan fatiha kuma ya karanta sauran rabin yakan karanta suratul qaf da makamanciyarta wato kaman suratul hadid kenan ko suratul mujadala kenan duk waɗannan makamantan ne ya raba su gida biyu a cikin karatu an gane ko wani hadisi imamu ahmad da ibnu khuzaima da imamu hakim suka ruwaito wa sahahahu imam al-hakim kuma ya ce hadisi ne sahihi wa wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi kuma ya tarayya da hakim wajen wannan hukunci wa qara'a min surati suri wa dhalika fi hijjati al-wada annabi sallallahu alaihi wasallama an samu cikin sallan asuba ya karanta suratul suri wa tur wa kitabin mastur hakan ko ya faru ne a hajin bankwana da annabi yayi sallallahu alaihi wasallam وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى ونلوك تنقوى أركع فرقو كتي سيكرا كقاف وقرشي ونحوها قوم كمن سيرتا كمن سورة الزاريات والزاريات ذروة يكرا تيتا أركع فرقو سننكم يساكي كرا تمكمن تيتكم أركعت وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل wani lokaci kuma annabi na karanta wato kisar al-mufassal ka iza shamsu kuwirat kamar iza shamsu kuwirat wannan imam muslim da abu dawud suka rubuta wa qara'a marratan idza zulzilat al-ardu bi rak'atayn kiltayhima wata rana annabi ya tashi karatun asubahi a raka'an farko sai ya karanta fatiha da idza zulzilat al-ardu a raka'a ta biyu ma fatiha da idza zulzilat al-ardu shine ma'ana fi raka'atai ne cikin dukkan raka'o'i biyun kiltaihi ma duka biyun hatta qala rawi har marwaitin hadisi yace fala adari anasiya rasulullah am qara'a zalika amda shin annabi mantuwa yayi ne ko kuma da gangan ne yayi haka ma'ana da niyya yayi haka shi ya ga a raka'an farko fatiha izazul a raka'a ta biyu kuma da sai a canja sai ya maimaita izazul to sai ke shakka shin annabi ya manta mai karanta da yanzu yake maimaitawa ko yana sanin ne ya maimaita don ya nuna halaccin yin haka wannan hadisi abu dawud da imam al-bayhaqi suka rawaito da sanadin sahihin sai malam albani ce wa zahiru annahu alaihi salam fa'ala dhalika amdan lit-tashrih abin da ke zahiri shine annabi ya aikata hakan yana sani ba don komai ba dan shar'anta mana hakan wato ko kai ma gobe asubahin gobe kaga dama fatiha da izazul a raka'an farko haka a ta biyu ma fatiha da izazul idan kai haka ka dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa qara'a marratan fi safari kul a'udhu bi rabbil falaq wata rana a lokacin tafiya sai annabi ya karanta fatiha da kul a'udhu bi rabbil falaq raka'an farko wa kul a'udhu bi rabbin nas a raka'a ta biyu kuma fatiha da kul a'udhu bi rabbin nas amma wannan halin tafiya saboda halin tafiya akwai gajiya annabi ya ce as-safar qita'atun min al-azabi tafiya ko yaya akwai wani dandano na rashin jin daɗi a cikin tafiya ko a jirgi kai ta bakwanci ma zai kan maka kuma idan kai ta jirgi ma ya fi tashin hankali mutumin da baka kasa in ba sauka ko kai ba ina hankalinka zai kwanta musamman cikin damana aka wuta wani girgije aka jijjiga aka jijjiga abinda ka tafi ma duk ka manta wannan hadisi imam abu dawud da ibn kuzaima suka rawaito shi da kuma ibn bashran fil amali wa ibn abi shayba wa sahahahu al hakim wa wafaqahu al zahabi wa qala li uqbah ibn amir radiyallahu anhu اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما annabi yace da Uqba ibn Amir yace da shi iqra fi salatikal mu'awwizatayn a cikin sallanka ka ranka karanta kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas fama ta'awwaza muta'awwizun bi mithlihima duk mai isti'aza ba da mai isti'aza ba da wani abin isti'azan da yafi wannan biyu duk wani lafazi da zaka yi amfani da shi dan neman tsari a bayan kula'uzai din nan duk kuma abin da kake so a nemi tsarin da kai kula'uzan sun kunshi haka ko me yake kake jin tsoro ko me yake maka barazana ko waye ke daga ma kul a'udhu billahi da mai tsafi da mai sihiri da mai menene in dai ka karanta kula'uzai ka iki ka gama da sai dai wani ba shi ba yayi ya gama ba ya zai da shi إن شاء الله فما تعوذ متعوذ بمثلهما mai isti'aza ba zai taba yin isti'aza ba da kwatan kwatan guda biyun nan to annabi ya ce da uquba iqra fi salatika karanta a cikin sallarka wace kenan a'a ya shafi kowace sallah domin sala ismul jins gashi an yi idafa din sa zuwa ga kaf kafu damir kafu damir kuma menene na kira ne ko ma'arifa ne ma'arifa abba damiri kace masa na kira istiqlal duk zamirin duniya ma'arifa ne ضمير المخاطب ضمير الغائب ضمير المتكلم duk inda zamiri yake ma'arifa ne an gane ku shine ce nakiratun qabilu al mu'arrifa aw waqi'un mawqi'a ma qad dhukira wa ghayruhu ma'rifatun ka hum wa zi wa hind wa ibni wal gulamu wallazi dukkan wannan ma'arifa ne wa ghayruhu ghayrun nakira kenan shine ma'rifatun ka hum kaga lafazin ko bamiri yana nufin kowane irin bamiri wa zi ismul mawsul wa hindu alam wa bini al mudaf wal gulamu abinda duk aka shigar masa da alif da lam wallazi dukkan waɗannan gaba ɗaya hadin duk ma'arifa ne saboda haka zamiri ma'arifa ne to kaga salat ismul jins ne kenan ta shafi kowace sallah jinsin kowace sallah zai yi garkashin salatika sai kuma aka yi idafa ɗinsa zuwa ga ma'arifa to wannan yana nufin umumi kenan a cikin kowace sallah kaga dama za ka karanta kula uzan nan farilla ce nafila ce asubahi ce safiya ce ko ina ne illa iyaka asubahi ta shiga nan gurin cikin taro bayan an keɓance su da hadisin su da ya gabata ikra fi salatika kowace sallah ke ko ta farilla ko ta nafila ko ta asuba ko wanda ba ta asubahi ba ka karanta me al mu'awwizataini wa kana ahyanan wannan hadisi kuwa Abu Dawud da Ahmad suka rawaito bi sanadin sahihi wa kana ahyanan yaqra'u bi akthara min zalika wata rana annabi yana karanta abin da yafi haka tsawo wato wannan ya nuna mana annabi na yin salon karatu daban-daban a cikin sallan asubahi ko wata rana ya karanta suratul qaf wato a raka a farko makamanci yadda a raka ta biyu wata rana ya dauke zawaka ya raba ta rabin ta raka an farko rabi kuma raka ta biyu bayan fatiha ko makamanci da zawaka kamar me kamar wato suratul hadid kamar suratul mujadala da makamantansu wata rana kuma annabi sallallahu alaihi idan a cikin tafiya ne sai ya karanta kula uzai an gane ko wata rana kuma annabi ya karanta izazul raka an farko izazul ta biyu kuma izazul ya taba yin haka wannan sai ya nuna mana karatun sallan asubahi ba a luzuntar yanayin karatu iri daya wata rana za a yi dogo wata rana a yi gajere to saboda me wato idan an fara sallah akan kari to babu laifi a yi dogon karatu saboda mutane su zo su riski jami idan mutane sun yi jinkiri ko liman ya yi jinkiri bai fito ba ba a fara ba sallah ba sai bayan lokaci ya riga ya shiga makaranti ya masallaci ya gama cika to sai a ja gajeren karatu duk wanda ake jira sun zo wannan shine fikihun al'amarin idan ana cikin tafiya halin tafiya kuma hali ne na samun hutu to dan saboda haka sai a jaga jajjerun surori wannan shine dacewa da sunnar annabi an fahimta ko wato liman zai kalli yanayin mutane ka saba cewa a al'adance yadda aka saba a masallaci kullum kukan yi sallah sahu biyar misali a masallacin ku sallan asuba haka take wani lokacin ya iya karuwa ya fi biyar wani lokacin kuma ya iya raguwa bai kai biyar ba amma mafi rinjayen faruwa sahu biyar da makamancin sahu biyar kamar shida sai liman ka fito sai ka samu sahu biyar din nan ya riga ya cika to duk wanda ake jira ya zo kenan ba bukatan sai ka ja dogon karatu amma sai ka fito za a fara sallah ka samu sahu ɗaya ne ko biyu kaɗai suka zo sauran ba su zo ba to sai ka ja dogon karatu kafin ku ƙara raka'an farko kowa ya zo da mai rugowa a guje har ya yi arwala yana jin tsoron kata kuɓace har ya shiga ya daɗe sannan aka yi ruku saboda haka kana yin sallama ka wawo sai ka dukkan jama'a sun samu sallah kaga adadin da za su tashi suna cika raka'a kila ba su da yawa to wannan shine fikihun masala an fahimta da kyau wa kana ahyanan yaqra'u bi akthar min zalika fa kana yaqra'u 60 ayatan fa akthar wata rana annabi yana karanta abin da yafi wanda muka faɗa yawa wani lokacin sai ya karanta aya 60 ko abin da yafi aya 60 kun gane da kyau wato a raka'an farko ko duka ta guda biyan kenan qala ba'du ruwat wani sashi na marwaita wannan hadisi yake la adri fi ihdar raka'atayn aw fi kiltayhima shin yana nufin cewa annabi na karanta wannan ne a cikin dukkan raka'o'in biyu ko kuma kowace daidai yana karanta abin da yake sittin da makamancin an gane ko wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito to amma tunda an ce mafi yawa sama da haka kuma a ce aya 60 to ai zai iya bin zai iya bin abin da ya gabata baya cikin dan abin da ya gabata baya ai akwai surar da ya karanta wadda ita kanta tana da ayoyin da kusan haka ne ko ga mai ayoyi 96 ya zaba ka atar waqi'a amma kuma ya raba ta ne to wannan na nuna kenan zai iya kasancewa a cikin raka'a ta farko ne da ta biyan kowace ya karanta makamancin haka dan wannan karatun ya fi dukkan abin da ya gabata baya tsawo kenan wa kana yaqra'u bi suratir rumi annabi ya kasance yakan karanta suratul rum a cikin sallan asubahi wa ahyanan bi surati yasin wani lokacin kuma ya karanta suratul yasin to kaga suratul rum ita ma kusan aya 60 an gane ko suratul yasin kuma 80 da wani abu an gane ko to yana karanta su a cikin sallan asuba raka'an farko fatiha da rabin suratul yasin raka'a da kuma fatiha da rabin dayan wa marratan sallar subha bi makkata wata rana annabi yayi sallan asubahi a makka fastaftaha suratul mu'minina mun ce bi makkata saboda mamnu'un min as-sarfi ko ba za mu ce bi makkati idan mun ce bi makkati sai dai in ya zanto larura fi'riya amma in ba haka ba bi makkata majrurun bil fatati sai dai ya zanto a cikin waka ne to sukan ce bi makati ita sun tabanna kamar da yake cewa yaquluna ya haza tarakta salataka wa lam ya'lamu anni usalli bi makkati wata waka da suke jingina shi ya Abdul Qadir wai ya daina yin sallah aka ce ya baka yin sallah ke yace kullum a makka nake sallah ke yasa ba ku ganin ina yi tare da ku haka fa yace kuma haka suka faɗa ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين النبي يا صلى الصباح a مكة sai ya buɗe suratul mu'minina wato qad aflaha al mu'minun ita ce jerin sura ta 23 tana da ayoyi 118 hatta jaa zikru Musa wa Haruna har sai da yazo wajen ambatan annabi Musa da dan uwansa Haruna au zikri Isa ko kuma wajen ambatan annabi Isa ma'ana dai marwayi ya manta ko dai annabi ya faro har zuwa inda aka ce wala kad arsalna thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman alin zikirin ambata wannan gusa kenan da dan wasu ko kuma har zuwa inda aka ambaci annabi Isa wajen waje annabna Maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin mumin ibnu maryam shine annabi Isa to ko dai an zo can ko kuma har an zo can gurin ya manta dai ina ne karshen inda aka je yace shakka ba'dhu ruwati yayin da annabi ya zo nan akazat husulatun faraka sai tari ya dame shi sai ya rukuyi wato yana tari yana tari ga tarin bai tsaya ba kawai sai ya rukuyi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi ta'alikan hadisi mu'allaq wa muslimu haka babu muslim kuma shi ya rawaito shi muttasil kenan وهو مخرج في الإرواء ما لن يهي تخريجا حديثا أتكي لتاب إرواء الغليل سنة جير حديثي نتري أكد تسعين دبقو وكان أحيانا يأمهم فيها بالصافات wani lokaci annabi yana yi wa mutane limancin asubahi ya karanta suratu saffat wa saffat saffa fazzajirati zajra wato ita ce jerin aya jerin sura ta saba'in da bakwai tana kunshe da ayoyi kuma wato ainihin 182 amma 77 ta kai haka kuwa to wa kana yusalliha yawmal jumu'ah wani lokacin a sallan a sallan juma'a annabi yana ya kasance ma'ana annabi ya kasance a sallan a sallan asubahi ta ranar juma'a yakan karanta alif lam mim as-sajada tanzilu as-sajada kenan suratul sajda في الركعة الأولى ركعة فرقه وفي الثانية بهل أتى هل بهل أتى على الإنسان ركعة بكم يكرن تفاتها هل أتى على الإنسان ya na san dai bata kai saba'in da bakwai baka bata kai talatin da bakwai ba sai dai kuskuren saba'a ne daga littafi an gane ko ma'ana yakan karanta waɗannan surori guda biyu a lokacin sallan asubahi ta ranar juma'a raka'an farko fatiha da suratul sajda raka'a ta biyu fatiha da hal ata alal insani suratul safa dai bata kai 77 ba sai ta zama ta nawa kenan 37 kuna da tabbas ya san ita ce ta 36 to safat ko na bi mata to ta 37 ce sura ta 37 ba 77 ba kamar yadda aka rubuta ga wanda daba ta irin tawa ke wannan hadisi da yake nuna cewa annabi na karanta wannan surori guda biyu a sallan asubahi ta ranar juma'a imam bukhari da muslim suka rawaito an gane ko wa kana yutawwilu fi rak'ati al-ula wa yuqassiru fi thaniya a raka'a ta farko annabi ya kasance yana dogon karatu a raka'a ta biyu annabi na gajeren karatu wani lokaci ke wannan ma bukhari da muslim suka rawaito to wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da yanayin abin da yake karantawa a karatun sallan asubahi idan mutum ya zo sallan asubahi an fahimta ko wato a nan gurin kaga ba mutum baya luzuntar hali daya zai luzunci halaye ne kowanne da yanayin da ya dace kamar yadda bayani ya riga ya gabata sannan kuma a cikin zaben sororin da annabi ya karanta za ga ya ga mai komai galibi sallan asubahi mutane na tara hankalin su wajen sauraron karatu matukar suna dan fahimtar ma'anonin ayoyin sai ga annabi na karanta ayoyin da sun kunshi wa'azi da yawa kamar suratu qaf wadda ta kunshi tauhidi da sauran al'amura kamar suratu idza waqa'atul waqi'a ta kunshi maganar kiyama da karkashe kashe mutane a ranar tashin kiyama da sauransu alqira'atu fi sunnatil fajr wannan matashiyar magana ta yanzu da zamu shiga abinda annabi yake karantawa ne a cikin raka'atanil fajr kafin sallan asubahi din abin da ya gabata baya abin da yake karantawa a sallan asubahi ta farilla abin da zamu karanta yanzu abin da yake karantawa a rakawoyin nan guda biyu na nafila da ake yi kafin sallan asubahi waɗanda suka fi suna da cewa raka'atul fajri wanda annabi ce raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha wannan rakawoyi guda biyu na asubahi da ake yi na nafila sun fi duniya da abin da ke cikin ta wa amma qira'atuhu fi raka'atay sunnatul fajri فكانت خفيفة جدا حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيها بأم الكتاب مالتي وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر أما كراتون دا النبي كي أركو إيبو دابين سلم أصباهي كوا فكانت خفيفة جدا wannan karatun ya zanto baya da yawa gajeren karatu ke kwarai da gaske maganin cewa yana yin gajeren karatu wannan imamu ahmad ya rawaito haka da sanadi sahihi hatta inna aishata radiyallahu anha kanat taqul har aisha ta kasance tana cewa hal qara'a fiha bi ummil kitab shin ko ya karanta fatiha ma ko bai karanta fatihar ba wato wannan na nuna gajeren karatu yake wannan na nuna yana gajarta yana takaita karatun sa wannan lokacin akan fatiha kadai ba tare da ya kara komai akai ba wannan kuma imamu bukhari da muslim suka rawaito وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية تقول آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية a waɗansu lokuta annabi ya kasance yakan karanta bayan karatun fatiha a raka'an farko min huma cikin raka'o'i guda biyu yakan karanta aya ta qulu amanna billahi ayan nan ta qulu amanna billahi ita ce jerin aya ta 136 sura ta biyu suratul baqara kenan ila akhir aya zuwa karshen aya قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون idan ya yi fatiha sai karanta wannan ayar kadai shikenan sai ruku wa fil ukhra a ɗaya raka'ar kuma idan ya tashi fa sai ya karanta ayan nan ta kulli ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhiriha zuwa karshen ayan wadda ita ce aya ta 64 a cikin sura ta uku suratu al imran qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون a raka'a ta biyu kenan sai karanta wannan kun fahimci wannan da kyau wannan hadisi imamu muslim da ibnu khuzaimah suka rawaito shi wa rubbama qara'a badalaha falamma ahassa isa minhum al-kufra ila akhir al-aya a wani lokacin a raka'a ta biyu maimakon ya karanta kulli ahlul kitabi sai ya karanta a madadin sai ya karanta mai فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون إلى آخر الآية ذو ƙarshen آية wannan ko ita ce aya ta hamsin da biyu kenan an gane ko wannan hadisi imamu muslim suka ya rawaito shi da abu dawud wato ita kuma sura ta uku suratu ali imrana amma ka ga rubuta sura ta 23 ce wannan ma kuskuren daba ne sai ku goge biyan ku bar uku an gane ko wato raka'an farko fatiha da qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina raka'a ta biyu fa ko dai fatiha da qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin zuwa karshe ko kuma fatiha da falamma ahassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah zuwa karshe وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى wani lokacin raka'an farko fatiha da kulya raka'a ta biyu fatiha da kul huwallahu wannan hadisi muslim da abu dawud suka rawaito shi wa kana yaqulu ni'ma as-suratan hum annabi ya kasance yana cewa ma dalla da surori biyu kuma waɗannan din ni'ma suratan huma wato ni'ima kenan fi'ilun jamid ana zuwa da shi da ita'il madahi dan nuna yaban abu sai a ce ni'ima in kushe ne sai a ce bi'isa da ni'ima da bi'isa kuma a babu ɗaya ake sa su cikin babukan nahau kowanne fi'ilun madin jamid fi'ili madi ne daskararren fi'ili bi ma'ana la ya'ti minhu mudari'un wala amrun baya da fi'ili mudari'i baya da me baya da amr وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه annabi ya ji wani mutum a raka'an farko ta raka'atan alfajr ya yi fatiha da kulliya sai ce haza abdun amana bi rabbi wannan bawa ne wanda ya yi imani da ubangijinsa thumma qara'a surata saniyata fi raka'at al-ukhra sai karanta surar ta biyu ita ce kulliya a raka'a ta biyu fa qala haza abdun arafa rabbahu sai ce wannan bawa ne da ya san ubangiji waɗannan surori guda biyu kuliya da kuma wato kul huwallahu ahad galibi annabi yana yawan karanta su a cikin dukkan nafilfilin da da suke adadin yin su raka'a biyu ne kamar me kamar raka'ata na fajr raka'a biyu ne ba a yin sama da biyu kamar raka'a ta tawaf raka'o'i biyu da ake bayan mutum ya gama dawafi na umara ko na haji raka'a biyu ne ba a yin sama da biyu an gane ko to galibi annabi a cikin sallolin da ake raka a biyu yakan karanta waɗannan raka'an farko fatiha da kulliya raka'a ta biyu fatiha da kulhu wallahu an fahimta ko wa alaikum salam a ba shi ke nuna cewa a bayyane ke ko a sirranta ba saboda za su iya ruwaitowa daga gare shi ko da ba a bayyane ke yi ba cewa an ruwaito yana yin kaza domin kaga galibi ma ai raka'a ta alfajir din ba a masallaci ke ba gidansa yake ka fahimta da kyau akan iya ruwaito abu ko da abin nan amma galibin abin da ake so a ya karatu surun a rakata alfajir shine sirranci karatun sirranci wannan hadisi imamu sahawi da ibnu hibban suka ruwaito shi ibnu hibban ya ruwaito cikin sahihinsa وابن بشران وحسنه الحافظ في الاحاديث الاتيه في الاحاديث العاليات wato ibn hajar kuma ya ce hadisi ne hasan a cikin littafin sal ahadith al aliyat to dai ku hakuri ba na jin da kadin karatun sosai na biyu salatu zuhuri bayan an kammala bayanin abubuwan da annabi ke karantawa a cikin sallan asubahi to kuma za a yi bayanin abubuwan da yake karantawa a cikin sallan azhar wannan domin kwadaitar da mutane kowa ya rayu kan sunnar annabi mace ko namiji laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah katira kyakkyawan abin koyi dai ga ta cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mace ko namiji ba ka da wani abin koyi a duniyar nan sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda za ka yi koyi da shi ne za ka yi koyi da shi ne in ya yi koyi da annabi da zaran ya saba wa annabi to bai zama shi abin koyi ba sai ka watsar da shi an gane ku وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية أآخرة صلى الظهر النبي أكسن في أركو إيبين فرقو يكن كرن فاتحة دسورة kowace raka'a guda biyun nan ta farko wa yutawwilu fil ula a raka'an farko sai ya tsawaita karatun surar ya zanto yana da tsawo ma la yutawwilu fis saniya irin tsawaitawar da baya yin ta a raka'a ta biyu wato koyaya ana son raka'a ta farko ta tsara raka'a ta biyu tsawo dangane da surar da zaka karanta kun gane ko wannan hadisi ko Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa kana ahyanan yutiluha حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقي فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsawaita sallah karatun sallan azhar حتى أنه كانت تقام صلاة الظهر har an kasance ana yin ikama ta sallan azhar fa yazhabu az-zahibu ila al-baqi matafiyi ya fita daga garin Madina ya je Baqi'a Baqi'a din a lokacin bayan garin Madina ne inda makabartan nan take ta Baqi'a sai mutum ya tafi can sashin da Baqi'a take fa yaqdi hajatahu ya biya bukatansa thumma ya arji manzilahu sannan ya dawo gidansa thumma ya tawadda ya alwala a gida ثم يأتي sannan ya zo masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi rak'at al-ula annabi ko na raka'an farko bai riga yayi ruku'i ba mimma yutawwilu ha saboda tsawaita ta da yake kamar yanzu a ce ayi ikama sai mutum ya dauki buta daga nan din daga dan tsaye ya tafi can wajen bayan legal kenan ya je ya gama abin da zai ya dawo masallaci ya zo ya alwala kuma ya shigo kuma ana cikin raka'an farko ba a karasa ba a wata sallah a sallan azhar an yanzu mutane za su yi maka zanga-zanga ne su tafi su baka da wanda zai ce zafi ya dame shi ba fanka a masallaci an ɗauke wuta an yi kaza a yi maza a kare da sauransu mutane duk za su yi tafiya su ba za su iya juriya ba su sahabbai abin da suke wa kansu wato ainihin suke ba kansu kewa da shi ko da ibada ta yi tsawo sai su tantana cewa wahalar da ke cikin ibadan nan in an kwatanta ta da wahalar wuta da wahalar ranar tashin kiyama wanne yafi to bari mu hakura da wannan wahalar dan tserewa waccan babbar amma idan muka guji wannan ya zami kuma mu guje waccan su sun sa ko wahala guda biyu idan Allah ga dama sai tsere da kai daga guda biyu duka amma dai ka gujewa wannan ta farko ka gara ka fada cikin ta farko dan ka gujewa wacce ta tarfi kenan to dan Allah ce wal akhiratu khairul lak min al ula shi yasa da za a fita yaki lokacin tabuka ana tsananin zafin rana munafikai suke ta zuga yan uwansu la tamfiru fil harri kar ku fita ana tsananin zafi ta Allah ce kul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun sai da su wuta jahannama ta fi zafi da suna da fahimtar me suke wannan hadisi imam muslim da bukhari suka ruwaito amma bukhari ya ruwaito shi ne fi juzul al-qira'a a cikin littafin sa juzul al-qira'ati khalf al-imam wa kanu yazunnuna annahu yuridu bidhalika an yudrika an-nasu ar-rak'ata al-ula sahabbai sun kasance suna fassara tsayawa dadewar da annabi ke raka'an farko suna fassara haka da cewa annabin yana yin haka dan mutane su da raka'an farko kowa ya zanto ya samu sallar cikakkiya wato wannan ya nuna a sauran raka'o'in kuma baya tsawaitawa da yawa kamar ta farko zai tsawaita ta farko wato har mutane su zo su riska amma sauran kuma ba sai ya tsawaita makamantan waɗannan ba wannan abu dawo da ya rawaito shi da sanadi sahihi wa ibn kuzaima wa kana yaqra'u fi kullin min ar-rak'atayn qadra 30 ayatan qadra ayati alif lam mim tanzilu sajda wa fiha al-fatiha wato annabi yana karanta a cikin kowace raka'a ɗaya daga cikin guda biyun farko din nan yana karanta gwargwadon ayoyi 30 fa wato gwargwadon tsawon suratu sajada kenan raka'an farko kamar suratu sajada ta biyu kuma haka wani lokacin yakan yi haka kenan ya daidaita raka'o'in ba tare da ya tsawaita ta farko sama da ta biyu ba wa hayanan kana ya qara'u bis wa fiha wa fiha al-fatiha gashi kuma zai karanta fatiha kuma fa kuma yayi wadancan tsawon wa hayanan kana ya qara'u bi was sama'i was tariq ya kamata da a ce an sa wawun din nan naga kamar anan da ya taba ta babu wawu to kila marwayacin ya ce bis sama'i was tariq to amma bi was sama'i was tariq ya kasance yana karanta was sama'i was tariq wani lokacin da kuma was sama'i zatil buruj da kuma wal layli idza yaghsha wa nahwiha min as-suwari wato raka'an farko kamar was sama'i zatil buruj raka'a ta biyu kamar was sama'i was tariq ko wani lokacin kamar wal layli idza yaghsha ko makamanci su kamar su shamsu wa duhaha kamar sallahu qasuma bi hadal balad da makamantan su an gane ko wa nahwiha min as-suwari wannan hadisi Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito shi kuma sahihi ne wa rubbama qad sama'u shaqqat wani lokacin shaqqat wa nahwa da makamanciyar ta wannan ibn Khuzaima ya rawaito shi a cikin sahihin littafin sa wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi adh-dhuhri wal 'asri bi istirab lihiyatihi sahabbai sun kasance suna gane qira'an annabi a cikin sallan azhar da la'asar sukan gane cewa annabi na cikin karatu da me bisira bil hiyatihi da motsin gemunsa in zuwa ga habarsa tana yin sama tana kasa to yana yin karatu ke wannan ya nuna yana gudanar da haruffan akan harshensa sai dai ba a jin sauti to wannan shine sunna a cikin karatun sallan asbahi da kuma karatun me da kuma a wato sallan azhar da kuma sallan la'asar wannan shine sunna wajen wannan ka boye karatun to kuma boye karatu fa ba wai ana nufin ka yi shi a zuci ba dan yanzu idan kaga dama ka rufe bakin ka yi shiru sai ka karanta Fatiha a zuci to wannan ba a kiran shi sirrance karatun zuci kenan da kai da wanda bai karatu ba duk ɗaya kuke duk wanda ya karatu zuci cikin sallah bai karatu ba to ko bai da sallah kenan dole karatu ko na sirrance ko na bayyane na bayyane a ji sauti ga harshe na gudana kuma ana jin sauti na sirrance kuma harshe na gudana na furta lafuzza amma ba a jin sauti kun fahimta da kyau dan waɗansu ba su fahimci sirrance ba sai su yi karatun zuci shine sirrance shi ko matakin magana guda uku ne ko dai bayyane ko sirrance ko abin da yake na zuci kuma da Allah ya hada su cikin aya daya wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in tajhar bil qawli hadha jahru fa innahu ya'lamu sirra hadha sirru wa akhfa yani akhfa min as-sirri shine kalamun nafs zancen zuci kenan hadisun nafs zancen zuci shine akhfa to kowanne Allah ya sani da na bayyana da wancan to sai dai a ibada idan ka zo zikiri ko ka zo salati ko kai na bayyane ya wurin bayyanawa ake bukata ko kai suranta in suranta ake bukata in ka zo karatu kuma ko kai a bayyane in wurin bayyanawa ne ko kai a surrante in surrantawa ake bukata an fahimta ko to surranta wannan kuma kaga da bambanci kenan da maganar zuci kenan ko wajen sallah kai karatu a surranta ba kai karatu ne kace wannan ba a kiran shi da suna kira'a ba a kiran shi da suna tilawa za mu ce ka karanta qur'ani ba za mu ce ka karanta qur'ani ba kuma ba za ka ce ka karanta qur'ani ba kai tunanin qur'ani to kai tunanin suratul fatiha yaushe za ka karanta lafazin ka ya furta ko a suranta ko a bayyana to shikenan sai a ce ka karanta amma yana zuci ka kawo to wannan kai tunanin suratul fatiha ke to ita kuma suratul fatiha ba tunanin ta ba ake karanta ta ake faqara'u haka Allah ya ce faqara'u ma ta yassara min alqur'ani to abin da kai kuma la yusamma qira'a li'annahu hadithun nafs wa hadithun nafs la yusamma qira'a ka gane da kyau wannan hadisi bukhari da abu dawud suka rawaito cewa idan annabi na karatun sirrance ana gane me ana ganewa bi turabi lahiyati to wannan kaga zai kara taimaka mana ku gane cewa dan can an ce annabi yana karanta kaza yana karanta kaza rakatan al-fajr wannan ba yana nufin yana yin karatun rakatan al-fajr bane a bayyane dan nan gashi an ce yana karanta kaza yana karanta kaza a zahar da asar to kuma bayyane yake kafin a gane haka sai labarta musu yi sai suka ruwaito kun fahimta da kyau na'am an ce ne eh haka ne yace haza abdul amana bi rabbi da yaji shi kuma yace haza abdul araf rabbuhu da gangan na faɗo maganar na biyu dai in ji da an je karshen karatu da raimu gori yanzu kai kai belin ku dukan ma'ana na ji ana yin karatun sirrance ko to sai kuma ga annabi ya ji wani mutum a raka'atan al-fajr ka raka'an farko ya karanta me qul ya sai ce haza abdun amana bi rabbih a raka'a ta biyu ya karanta fatiha da me qul wallahu yace haza abdun arafa rabbuh mun karanta wannan gashi lalle annabi ya ji kenan an fahimta da kyau to kuma can gurin sai muka ce kuma annabi nayi a sirrance sai ko muka yi shiru muka wuce kaga ya kamata da ku yi tambaya sai Allah sa wannan bawan Allah ya tambaya tambaya ce mai kyau wato wannan shine nuna ke nuna jawaz cewa in kai a bayyana ja'izi ne amma mustahabi ne ka sirranta in ka bayyana shin ka aikata haram a'a dan ga annabi ya kyale wani ya bayyana waɗansu suka ce a wannan na nuna jawaz ne mustawar farafai ne in ka ga dama ka sirranta in ka ga dama ka bayyana ko wanne kai yayi ka fahimta da kyau قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين متى شر مغنى تقبى قراءة النبي ونساشي آيوي بعد الفاتحة باين قراءة الفاتحة أيوشي في الأخيرتين أركوا إيبين كرسي wato annabi wani lokacin a rakawai biyun karshe ma bayan ya karanta fatiha sai ya karanta wani bangare na ayoyi wa kana yaj'alu ar-rak'atayn al-akhiratayn aqsara min al-ulayayn qadra an-nisfi قدر خمسة عشرة آية النبي صلى الله عليه وسلم يكن سن يركو إيدين كركي زنتو ما في جزرتا سمد بيم فرقو قدر النسكي زنتو كمال رب نفرقو wato wannan ya nuna kenan idan a raka'an farko annabi ya yi karatun fatiha ya karanta wani adadi na ayoyi kamar talatin a raka'a ta bifa a in biyun farko ya yi haka idan ya zo biyun karshe kuma sai bi fatiha da komai aya goma sha biyar kadran nisfi kamar rabin biyun farko kadar kamsa asharata aya kamar gwagwadon aya sha biyar wato wannan na nuna mana halaccin yin karatun wani sashi na ayoyi a karatun raka'o'i biyun karshe a zahar da la'asar kun fahimta da kyau ya halatta ka karanta waɗansu ayoyi in za a karanta ayoyi gwargwadon me za a karanta gwargwadon aya sha biyar ba lalle ne sai ya kai haka ba in bai kai haka ba ma yayi wannan hadisi ko imamu ahmad ya ruwaito shi wa fil hadisi dalilun ala anna ziyadata ala al-fatihati fi ar-rak'atayn al-akhiratayn sunnah mala yace wannan hadisi a cikin sa akwai dalili gamsacce bisa ga cewa ƙara wani abu bayan fatiha a rakawoyi biyun karshe wannan sunna ne wa alaihi jam'un min as-sahabati akan wannan fatawa taron sahabbai suke wani taro na sahabbai minhum abubakar as-siddiq radiyallahu anhu daga cikin sa akwai abubakar as-siddiq wa huwa qaulul imam shafi kuma wannan shine maganar imam shafi'i shi ma kan haka ya tafi sawa'un kana zalika fi dhuhri aw ghayriha wannan a cikin azhar ne ko wannan ta kamar la'asar kenan ko isha'i واخذ به من علمائنا المتاخرين ابو الحسنات اللكنوي daga cikin malaman karshen zamanin mu na yau wanda suke riko da wannan da wannan magana akwai abul hasanat al-laknawi a cikin littafin sa at-ta'liqul mumajjad ala muwatta'i muhammad wa qala yati wa aghraba ba'd ashabina haythu awjabu sujud as-sahwi bi qira'ati suratin fil ukhrayayn yan hanafiya kenan su ne yan tagizu suka ce ba za ka kara komai ba da kawai biyan karfi suka ce sam ba za ka kara wani abu ba ga kuma hadisin annabi ya nuna in ka kara ba komai a kanka amma su sun ce kwata kwata karka yadda ka kara wani abu a cikin rakawai biyu na karfi har ma suka ce yace wa aghraba ba'du ashabina wani sashi na malaman mazhaban mu sun zo da magana garidiya haifu aujabu su da sahawi ta yadda suka wajabta cewa sai mutum ya saji da rafkanwa بقراءة سورة في الأخرى يعني إذا يكس كل يكرن سورة أركوي بين ترسي توسي يعني سجدا بعدي وقد رده سراه المنيا ما لمن da suka yi sharhin littafin almuniya wani babban littafi ne a mazhabar su sun yi raddin wannan magana wannan malamai a cikin akwai Ibrahim al-Halabi da Ibn Amir Haj wa Bayruhuma da waɗansu su da ya hasana raddin wato ainihin da mafi kyawun raddi yace wala shakka fi anna man qala bizalika lam yablughu hadith ko shakka babu duk wanda suka bada wannan fatawa cewa in ka karanta sura a rakawai biyun karshe wai sai ka sujudu sahawi ko shakka babu hadisi bai zo gare su bane ba yace walau balagahu lam yatafawwa bihi da hadisi ya zo masa da ba zai furta wannan magana ba in ba haka ba ya hadisi zai zo annabi ce a iya karawa wani ya zo ce in ka kara sai ka sujudu sahawi an gane ko wato shi imamul lakanawi yake baiwa uzuri ga waɗansu malaman mazhabar su suka yi wannan abu وربما اكتسر فيهما على الفاتحة yaso da dama annabi yakan takaita akan karatun fatiha kadai a raka'o'i biyun karshe wanda shine abin da muka fi sani ko wannan hadisi ko fatiha a kowace raka'a wato malam albani kamar raddi yake ga mutane biyu na farko yana raddi cewa fatihan wajibi wato kaga waɗanda su kuma suke ganin ba wajibi bace ba sune yan mazhaban Abu Hanifa wanda sun ce karatun Fatiha ba wajibi bane ko me in dai ka karanta wani abu na Qur'ani ya wadatar na biyu kuma yana raddi ga waɗanda suke cewa Fatiha din sun yadda wajibi ce amma ba lallai bane kai ta cikin kowace raka'a in kai ta a mafi rinjayen raka'a ya wadatar kamar kai raka'a uku dan a ta karshe baka yi ba ba komai to su kuma da yace wujubu qira'atul Fatiha fi kulli raka'a ya zanto shi ma raddi gare su gaba daya amma ba sai ya faɗi sunayen su ba sai da duk wanda ya san waɗancan akawal din ya san raddin akai dan Allah masu surutu su daina dan Allah wa kad amara al musii'a salati wa kad amara al musii'a salatihi bi qira'ati al fatihati fi kulli rak'atin haythu qala lahu ba'da an amarahu bi qira'atiha fi ar-rak'ati al-ula thumma af'al dhalika fi salatika kulliha annabi ya umarci mutumin nan da yake mu'mina sallansa ya umarce su da karatun fatiha cikin kowace raka'a yayin da ya faɗa masa ba da an amarahu bi qira'atiha bayan ya umarce shi da ya karanta fatiha a raka'an farko din fi raka'atul ula sai ya ce da shi kuma thumma fa'al zalika fi salatika kulliha kai hakan a cikin dukkan sallarka wannan sai nuna cikin kowace raka'a sai ka karanta fatiha ke wannan shine mahallu shahid a wurin Sheikh Nasiruddin Al-Albani wannan hadisi kuma ifa'al zalika fi salatika kulliha Bukhari da Muslim sun rawaito shi wa fi riwayati fi kulli raka'a a wata riwaya ma karare yace da shi fi kulli raka wannan kuma wato imam ahmad ya rawaito shi bi sanadin jayyid wa kana yusmi'uhum al-ayata ahyanan annabi ya kasance yana jiyar da mutane aya daya wani lokacin wato gurgurdan aya daya kawai ya furta ta a bayyana mutane su a karatun azhar din wato ainihin kola asar wannan hadisi kuma wato ainihin bukhari da muslim suka rawaito shi an gane ko wa kanu yasma'una minhu an-naghmata bi sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiya wani lokacin sahabbai sukan ji annagma annagma shine kamar gungunin annabi yana karanta wato dirin karatunsa ba a bayyana gaba ɗaya ba amma dirin karatun ya dan bayyana sun ji sabbih isma rabbikal a'la dirin karatun ya bayyana sun ji hal ataka hadithul ghashiya wani lokacin sahabbai sun ji haka amma wannan ba bayyana bane ba an gane ko wa kana ahyanan yaqra'u bis sama'i zati al buruj wa bis sama'i wat tariq wa nahwihima min as suwar a wani lokacin yakan karanta was sama'i zati al buruj haka ne da kuma was sama'i wat tariq daga cikin surori wannan maimai ne yayi akan abin da ya riga gabata a baya wa ahyanan yaqra'u bil layli idha yaghsha wa nahwiha wannan maiman ma ni abin da na fi tsammani da na karanta wajen kila mai ne daga wajen su masu ɗaba'ar littafin domin babin da ake kai ana babi ne na wajibcin karatun fatiha a kowace raka'a wanda bai shafi kawo sura ba shi kun fahimta da kyau salatul asri sallar la'asar fa mai annabi ke karantawa wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fil ulayayn bi fatihati kitab wa suratayn wani lokaci a raka'a biyan farko annabi na karanta fatiha da kuma wato ayyukan karanta fatiha da kuma sura biyu wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil thani anan ma dogon karatun da ya a farko baya yi irin sa a raka'a ta biyu wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa kanu yazunnuna annahu yuridu bidhalika an yudrika an-nasu ar-raka'ata sahabbai sun kasance suna kirga wannan cewa annabi na yin hakan dan mutane su riski sallah wannan kuma abu dawud ya rawaito bi sanadin sahihin wa ibn kuzaimah وكان يقرأ في كل منهما قدر خمسة عشرة آية wani lokacin a cikin sallar la'asar rakawo'i biyun farko din gaba daya gwargwadon abin da yake karantawa shine aya goma sha biyar qadar nisfi ma ya karau fi kullum min rak'atayn al-ulayn min az-zuhri gwargwadon rabin abin da yake karantawa a rakawo'i biyun farko na azhar to rabin su shike karantawa a me a la'asar wannan sai nuna karatun sallar la'asar wato bai kai adan azhar dogon karatu ba kun fahimta ko wa kana yaj'alu rak'atayn al-akhiratayn akthar min al-ulayn wato rakawo'i biyun karshe na la'asar kuma sai sa su zanto gajeru ba kaman guda biyun farko ba kadar nisfi ma kamar rabin wato kowanne kamar aya bakwai bakwai ke kenan ko na makamancin haka wa kana yaqra'u fihi ma bi fatihati kitab tare da haka kuma yana karanta fatiha duk a cikin su wa kana yusmi'u min ayata ahyanan wani lokacin ba wai kullun da kullun ba annabi na jiyar da su gurgurdan aya daya wa yaqra'u bis suwari allati zakarna fi salati zuhuri wani lokacin yakan karanta surorin da muka karanta kuma a sallan azhar sai dai abinda ma gabatar a baya shine mafi rinjayen faruwa ina ga yau da yakan dai karatun da yakan na gaji haka lallai ba ni da shaɗi yau sosai abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muke kuskure ko tuntuban harshe kuma Allah shi ya ce mana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi